أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه وذويه من كل سوء ومكروه قال المسنف رحمه الله تعالى أرض الفطرة رهبة قابلة لما يغرس فيها فإن غورست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد وإن غورست شجرة الجهل والهوى فكل ثمر مر ارجع إلى الله واطلبه في عينك وسمعك وقلبك ولسانك ولا تشرد عنه من هذه الأربعة فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه والمخذول يصدر منه ذلك بنفسه وهواه يسال تولد الطاعات ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها فكلما أثمر منها شيء جليت ثمره وغرست نواه وكذلك تداعي المعاصي فليتدبر اللبيب هذا المثال فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه ما أغناه عنه كفى بك عزا أنك له عبد وكفى بك فخرا أنه لك رب فصل يا إسا يا إسا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a da ke nan cikin jami'ar bayero ta kano a wannan yammaci na laraba yau muna talatin ga watan rabi'u thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan goma miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wani littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam al'allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziyyati rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 68 a cikin wannan littafi wanda ya kunshi fa'idoji daban-daban da hikimomi iri-iri waɗanda malam ya tattara su daga karance-karancensa musamman abin da yake fi littafin Allah da sunar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam da maganganun magabata na ƙwarai. Malam ya ce, Ardul fitrati rahbatun, ƙabilatun lima yi fiha. ƙasar kyakkyawar halitta wato halitta ta asali ita ce fitra halitta ta asali rahbatun tana da yalwa qabilatul lima yughrasu fiha kuma tana karɓar duk abin da za a dasa a cikin ta fa in ghurisat shajaratul iman idan aka dasa bishiyar imani wa taqwa aka dasa bishiyar taqwa awrasat halawatal abadi to sai ta gadar da jin daɗi ɗanɗano mai daɗi na har abada wayin gurisa shajaratul jahili idan kuma aka dasa itaciyar jahilci walhawa da san zuciya fa kullu thamari murrun to duka ‘ya'yanta za su zama masu ɗaci a nan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yana bayanin wato girman sha'anin fitra asalin halittar da Allah subhanahu wata'ala yi wa ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam bisa da kyakkyawar halitta daidaitacciya laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim mafi kyan diri Allah subhanahu wata'ala ya masa yayi wa ɗan adam kuma wannan diri ba wai kawai na gangar jiki ba har zuciya ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa dan adam kyakkyawan tsari ciki da waje halitta ce wacce take mai kyan gaske haka Allah ya dan adam ubangiji subhanahu wata'ala yayi zuciyar dan adam farafat babu wani sofa ne na san zuciya ko na wani kasan shaidan a cikinta asali da Allah ya halicce ta Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun ubangiji yace fa aqim wajhaka lid-din hanifa don haka tsayar da da fuskarka ga addinin da yake ya karkacewa kowace barna fitratan lahi lati fataran nasu alaiha wanda ita ce asalin halitta mai kyau da Allah ya halicci mutane a kanta la tabdila li khalqillah babu canji ga halittar Allah zalika ad-dinul qayyim wanda shine miƙaƙƙen addini daidaitacce walakin da aksaran nasi la ya'lamun sai da yawancin mutane wasu san wannan ba ba sa gane haka a wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala yayi umarni ya umarci dan adam da cewa ya miƙe fuskarsa wato ya sa gaba ya bi tafarkin da yake miƙaƙƙe shine addinin da ya karkace wa duk wata barna shine addinin Allah ya bi wannan tafarki na addinin Allah tun wajhaka lid-dini hanifan Allah ce wannan addini fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha shi ne halittar Allah ta asali da ya halicci mutane a kanta ubangiji subhanahu wata'ala lokacin da ya halitta ya riƙe alkawari daga dukkan ‘yan adam daga tsatsan iyayensu wa iza kaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin وتقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وبنجي سبحانه وتعالى يتي كتنا لوك تند وبنجنك يريكي واتو يفتر دان أدم دا تطعي إيا ينسو يري الكوري دسو نتشيوا شيبا نيني وبنجنك با سكتي إيه حكا نيكيني وبنجنك dan kada ranar gobe kiyama ku zo ku ce ai ba ku san haka ba inna kunna an haza ghafilin ko ba san da wannan ba ko ku ce ku dai kun samu iyayenku ne suna shirka don haka ku yaya ne da aka haifa kuka samu iyayenku akan wannan don haka a kama ku da abin da mabarnata suka yi Allah ya ce to mun toshe wannan kofar tun lokacin da Allah ya halitta haka ya yi ta akan tafarki madaidaici kamar yadda ya zo cikin sayo muslim حديث إياض بن حمار رضي الله عنه يتشوى مائكي صلى الله عليه وسلم ينتشوى خلقت عبادي حنفاء فجاء فأتتهم الشيطان فاجتالتهم عن دينهم فأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ناهل الشيء باينا إن جاء الله حنفاء وتوأنا سكي كان هنيا ميكيكيا وتتكركتي وقوة برناه akan wannan hanya muka halicce su wato kan addinin Allah faja'atuhum ash-shayatin daga baya sai shedanu suka zo musu fajtalathum suka karkatar da su daga kan addinin Allah na gaskiya suka haramta musu abinda Allah ya halatta musu suka halatta musu abinda Allah ya haramta don haka farkon halitta ubangiji subhanahu wataala yayi wa dan adam kyakkyawan zubi zubi na gangar jiki da kuma na zuciya wanda shi ne haihuwarsa tun lokacin da aka haife shi an haife shi akan fitra kamar yadda ya tabbata hadisin abu huraira na cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duka wani dan adam ana halittarsa akan asalin halitta mai kyau daga baya ne iyayensa dan yahudawa ne su mai da shi ba yahude idan nasara ne su mai da shi ba nasare idan majusawa ne maguzawa su mai da shi ba maguje ce kamar yadda kuke ganin ana haihuwar dabba lafiyayya shin za ku ga an haife ta da yankakken kunne to haka shi ma ɗan adam yake zuwa da lafiyayyar zuciya sannan sai abu huraira ya ce ku karanta wannan ayar in kun ga dama fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun la tabdila li khalqillah babu canji ga halittar Allah malamai suka ce wannan khabar ne bi ma'anar al'amr ay la tubaddilu khalqallah ay dinallah kakku canza addinin Allah kakku canza wannan halittar da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam mai kyau ya masa kyawun zuciya kakku gurbata ta ku lalata ta ku sa mata shirka ku sa mata munafici ku sa mata san zuciya da rashin tsoron Allah ku bar wannan zuciya akan yadda take shine la tabdila li khalqillah ay la tubaddilu khalqallah kar ku canza addinin Allah da yawa daga cikin magabata sun fassara khalqallah da cewa ana nufin addininsa dinullah kamar sa'id ibn jubair kamar ikrima kamar mujahid kamar ibrahim an-nakhai kamar abdurrahman ibn zaid ibn aslam ad-dhahhak ibn muzahib da yawa daga cikin magabata sun fassara la tabdila li khalqillah ay li dinillah kamar yadda shaidan yake cewa wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ay dinallah zan umarce su sai sun canza addinin Allah to da fitra da addini abu ɗaya ne shi yasa wasu suka fassara fitra da al-islam wasu daga cikin magabata kamar qatada da waninsa sun fassara fitra da cewa ana nufin al-islam musulunci wasu suka fassara da shi al-iqrar yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne ubangiji abin bauta shi ne abin da waccan aya ta cikin suratul araf take nunawa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim al-aya saboda haka da al-fitra da addini abu ɗaya ne Allah subhanahu wata'ala bai yadda ka canza wa mutane addinin su ba waɗanda suke fafatikar canza wa mutane addini su ne waɗanda suke faɗa da addinin su ne suke ƙoƙarin su canza addinin kamar yadda Allah yake cewa game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadha aw baddil قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم idan ana karanta musu ayoyinmu in ji Allah subhanahu wata'ala ya ce in ana karanta musu ayoyinmu bayyanannu waɗanda suke a fili ƙarara hujjoji ne a zahiri sai waɗanda ba su da kyakkyawan tsammanin fata da haɗuwar da ubangijinsu sai su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani alƙur'anin ba wannan ba ko ya canza shi ko ya shigar da canje-canje a cikinsa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ba zan iya wato ba zan iya kawo wani abu daga da gaban kaina ba ba zan yi gaban kaina ba abinda aka umarce ni shine in bi abinda aka yi min wahayi don haka waɗanda suke masu faɗa da addinin Allah farkon abinda za su yi kokari su canza addinin Allah yuriduna an yubaddilu kalam Allah kamar yadda Allah ya faɗa game da munafikai suna son su canza maganar Allah yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna canza maganganun Allah daga giransu to wannan hanya ɗaya kenan hanya ta biyu shine canza fitra a canza wa mutum fitrarsa asalin kyakkyawar halittar da Allah ya yi masa wacce take zai ga abu mai kyau ya yadda mai kyau ne ya ga abu mara kyau ya yadda baya da kyau wani ita ce asalin fitrar da Allah ya wa ɗan adam abu mai kyau ya gane mai kyau abu mara kyau ya gane mara kyau saboda ka ita abinda shari'a take yi umarni kawai take bayarwa da hannu da zarar shari'a ta umarce ka da abu fitrar ka za ta nuna maka abin mai kyau ne da zarar shari'a ta hana ka wani abu fitararka za ta gaya maka abin nan mara kyau ne shi yasa babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a shari'arsa wanda ya umarni da shi sannan lafiyayyen hankali ya ce ina ma annabi bai umarni da wannan abin ba babu shi hakanan babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a shari'arsa ya hani a kansa sannan wani lafiyayyen hankali ya ce ina ma ba a hana wannan abin ba babu shi saboda mai saboda fitira tana tafiya tare da addini ɗani da ɗani wato yadda ka san tafin hannuwanka guda biyu suke daidai wa daida to haka fitira da addini suke tafiya idan ana son a lalata ɗan adam to sai a lalata masa addininsa a lalata masa fitirarsa lalata fitira tana da wahala ba kamar lalata addini ba lalata addini cikin kankanin lokaci sai a lalata mutane addininsu shekara goma ashirin talatin ko ƙasa da haka ma sai a lalata mutane addininsu a gurɓata musu shi a zo a zuba musu ƙarerai da tatsunoyi a cikin addini kuma su bi amma ita fitira akan sha wahala kafin a canza ta za ga ana shan wahala za a ɗauki wato sai an ɗauki ajiyal tsare ko bayan tsare ko kafin fitira ta canza Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam mace da namiji da rufe tsiraici da rufe tsiraici wannan tsiraici wani abu ne da dan adam shi da kansa ko babu wani nassi da alkur'ani ya zo da shi san abu ne mara kyan gani saboda hankalin da Allah ya bashi ba dabba yake ba dabba ce ba ta san wannan ba amma dan adam ya san tsiraici ba ne mara kyau shi yasa ko lokacin da shaidan ya yi wa annabi adam da hawa wasu wasi suka ci itaciya fabadat lahuma sau'atuhuma fa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil janna saboda haka suna cin wannan itaciya ta hanyar saban Allah sai tsirecin su ya bayyana ganin tsirecin su ya bayyana suka tafi suna ta ciro ganyen itaciyar addanna suna rufe tsirecin su saboda fitira ce ta ɗan adam sauraka idan ka taso kana sa sutura kana rufe tsiraicinka ba ƙaramin gwagwagwa za a sha da kai ba a ce za a zo maka da hujjoji da dalilai ka cire suturar ka tafi tsirara ina jin za a jima duk dalilan da za a baka na cewa ka jiga cewa tafiyar ka tsirara ta fi maka akan ka tafi da sutura ka yadda ka gamsu ba zai yiwu ba saboda fitira ce hankali kansa ya san abin nan yanzu ko da za ka koma wato tarihin turawa ruwayen yamma za ga cewa a al'adarsu matansu suna sa sutura sosai ba lokaci ɗaya ne suka da suna ta yawo tsirara ba a hankali a hankali aka fara cire lullubin kai yana da lullubin kai za a sa ko a sa wannan hular da a rufe kai a rufe gashi aka zo aka fara ta nan aka zo aka fara sa ɗan siket abin nan do amma dogo zai kai har kafa aka dinga jawo shi sama kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya dawo rabin cinya ba lokaci ɗaya abin ya zama haka ba to ita fitira canza ta yana da wahala kafin a gamsar da kai shi yasa fita daga cikin fitira yake da wahala amma dawowa cikinta ko baya da wahala yayin da aka raba mutum da fitirarsa ta asali yayin da aka zo kuma ana masa bayani cikin kankanin lokaci sai ka ga mace mai hijabi kafin a gamsar da ita jefar da hijabi za a ɗau lokaci amma mara hijabi a gamsar da ita sa hijabi ya fi sauƙi saboda mai saboda daidai ke da fitira ita kanta in ta tsaya ta yi tunani za ta gane cewa aiko wannan abu shi ya fi kamala a tare da ita shi ya sa fita daga fitira abu ne mai wahala amma dawowa kan fitira kuma abu ne mai mai sauƙi shi yasa duka wani abin da hankali hankali da kansa yake gane cewa abu ne mai kyau to ba sai sai sai sai sai sai shari'a ta zo ta yi maka bayanin ya kyan yake ba saboda kai da kanka zaka iya gane kyan ya yake da Allah ce khudhu zinatakum inda kulli masjid ku yi ado lokacin da za ku yi kowace sallah anan ba tsaya ana maka bayanin zina din ya za ta yi ba saboda kai kanka in an yi adon za ka gane ba sai ai maka tafasil ɗin juz'iyyat ɗin ado ba amma daga baka umarnin hankalinka zai baka zai ce annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ke cikin sunan zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata alqur'ani da daddadin muryar ku shari'a bata zo tana bayanin ya dadin murya yake ba saboda me saboda fitra da an yi muryar mai dadi ko yaro ne karami zai ji dadin ta shi yasa an kada wani abu na abin sai ga yaro yana rawa ba tare da an koya masa ba to saboda haka abin da yake daidai da fitira baya buƙatar wani dogon dalili ko dogon bayani saboda hankali zai cafke shi da wuri to waɗannan abubuwa guda biyu tare da tare suke tafiya shi yasa dukkan wani wanda yake da hankali ake yi masa magana ta shari'a gwargwadon hankalinsa saboda zai iya zai iya fahimtar abin cikin sauki saboda shari'a ba ta zuwa da abin da yake yayi karo da hankali sai dai ta zo da abin da hankali da farko ba zai iya fahimta ba amma da ƙarshe zai fahimta kuma sai ga cewa yayi daidai da shi to shi da anan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a wannan gaba yana faɗa yadda fitira take fitira nan wani abu ne mai faɗin gaske ana iya dasa komai a ciki in an dasa alkhairi to alheri za a girba kuma aka dasa akasin haka akasin haka za a gani ya ce arzul fitrati rahba tana da yalwa qabilatun lima yuwarasu fiha abinda duk aka dasa a cikin ta shi zai ta tashi da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala alfitra bai bambance ba tsakanin wani wanda za a haifa da wani duka wani wani abin haihuwa duka wani abin haihuwa za a haife shi akan wannan fitra asalin halitta mai kyau wacce da za a zai taso zai taso ne inda zai taso cikin masu kyakkyawar aƙida to zai tashi da kyakkyawar aƙidarsa ba sai an sha wahala wajen a nuna masa ita ba zai taso da ita to haka da in zai tashi cikin waɗanda ba masu kyakkyawar su kuma za su gurɓata masa wannan fitirar tasa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yubajjisanihi amma bai ce aw yuslimanihi ba ba ce iyayensa za su musuluntar da shi ba saboda ita fitira din ita ce musulunci amma sai aka ce za su mai da shi bai yahude don wannan shi ne fita daga fitira din shi ya sa a wancan hadisi ya ce faja'atuhum ash-shayatinu fajtalatuhum an dinihim shaydanu suka zo suka karkatar da su suka raba su da addininsu fa in ghurisa shajaratul iman da haka aka dasa bishiya ta imani wattaƙwa da taƙawa a wannan zuciyar a wannan asalin halitta aurasat halawatal abad sai ta gadar da wani ɗanɗano mai daɗi na har abada saboda wanda ya tashi cikin musulunci ya rayu cikin musulunci to zai rayuwa mai daɗi falanuhiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun zai kyakkyawar rayuwa a nan duniya tana lahira kuma ya samu kyakkyawan sakamako fiye da aikin da yayi to wannan shine halawatul abad jin dadi na har abada wanda ba zai yanke ba wa in ghurisat shajaratul jahli in kuma aka dasa itaciyar jahilci da wauta a cikin wannan zuciya ko wannan fitra wal hawa da san zuciya fa kullu thamari burrun duk wani ya'in itatuwa da za ta bayar zai za su zama masu ɗaci ne ɗacin gaske saboda haka mutumin da zai tashi cikin jahilci wato rashin sanin Allah bai san Allah ba bai san girman Allah ba bai san girman addaminsa ba bai san girman addininsa ba bai san girman shari'arsa ba ya tashi cikin san zuciya abinda kawai ransa yake saka masa shi kawai zai yi abinda ya masa kyau ko masa daɗi a rai shi zai yi to abu shakka rayuwa zai yi mai ɗaci wani arada an zikiri fa inda lahu ma'ishatan danka rayuwa zai yi ta wahala wahalar gaske kuma wahala wacce idan ya mutu bai dawo hanya ba to za ta zama wahala ce mai hauhawa domin za ta karu akan wadda ya samu ya samu kansa a ciki to da ita ce gabar farko da ibnu qayyim alaihi rahmatullah ya abin nan wato saboda yawan da kuka kula da farko muna cewa fa'ida ta kaza ta kaza ta kaza abin haya fi ƙarfinmu kuma eh to a lokaci ɗaya sai jera abubuwa da yawa to saboda haka mu tafi a haka kawai yanzu tun yaushe mun aje fa'ida ta kaza din ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك ولا تشرد عنه من هذه الأربعة ارجع إلى الله كما قال الله واطلبه كنيمي أبنججنك من عينك تهير إلى ننك وسمعك دجنك وقلبك دزوجيرك ولسانك دهرشنك ولا تشرد عنه كك بجي مسا من هذه الأربعة تودنا هيو يهدو فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها ما وندي يكوما وزوا ga Allah da tawfiqin sa tai ta waɗannan hanyoyi guda hudu wama sharada man sharada anhu bi khudlanihi illa minha ba wanda ya guje wa ubangijinsa da tabewarsa sai ta waɗannan hanyoyi guda hudu falmuwaffaqu wanda ya samu gamdakatar wanda ya samu gaman katar yasma'u to zai rika ji wa yubsiru zai rika gani wa yatakallamu zai rika magana wa yabtushu zai rika damka bi maulahu ta hanyar ubangijinsa wal makhzulu tababbe kuwa yasduru minhu zalika bi nafsihi wa hawahu duk waɗannan abubuwa za su za su fito daga gare shi ta hanyar wato shi kansa ta hanyar zuciyarsa da kuma san zuciyarsa a nan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yana ishara ne zuwa ga hadithul wali hadithul auliya hadisin abu huraira wanda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma shi kuma ya ruwaito daga ubangijinsa yana cikin sayyid bukhari da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man azali waliyan faƙar azantahu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ورجله ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته النبي صلى الله عليه وسلم شيء الله سبحانه وتعالى إلى شيء وانا دك ya yi gaba wanda dai ya cutar da waliyina masoyina faƙad azanta bil harb to ina masa shelar ya fito mukara ya fito mufafata ya fito yaƙi da ni ci bawa na bai kusance ni da wani abu ba da na fi so kamar ya kusance ni da abin da na farlanta masa wato farali kuma bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da na filfilo har sai na so shi idan na so shi sai in zamo jinsa da yake ji da shi in zamo ganinsa da yake gani da shi in zamo hannunsa da yake damka da shi in zamo kafarsa da yake tafiya da ita kuma wallahi in ya tambaye ni sai na bashi kuma wallahi in ya roƙe ni sai na ansa masa ban taɓa taraddudi akan wani abin da nake da zan aikata ba kamar yadda nake taraddudi wajen karɓar ran mumini baya san mutuwa ni ko bana san bata masa wannan shine hadithul wali wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi irin martabar da bawa yake samu yayin da ya lizinci biyayya ga Allah subhanahu wataala ya zama masoyin Allah Allah ya zama masoyinsa shi da walittaka ya zama masoyin Allah shi ma Allah ya zama masoyinsa ya so Allah Allah ya so shi to annabi Allah subhanahu wataala ya fara fadar matakin walittaka mataki na farko shine bawa ya kiyaye faralinsa kiyaye ayyukan da Allah ya farlanta masa kiyaye abubuwan da Allah ya wajabta masa ya guji abubuwan da ya haramta masa wannan shine matakin walittaka na farko wanda ake son kowane mumini ya zanto ya taka shi ya rike abin da Allah ya farlanta masa da hannu biyu baya wasa da sallarsa baya wasa da azumi yana da dukiya baya wasa da zakkarsa yana da dukiyar hajji zai je hajji zai zama mai gaskiya mai riƙon amana duka wasu abubuwan da suke wajibi a kansa zai kula da su ya nisanci abubuwan da Allah ya haramta masa to wannan shine matakin walittaka na farko wanda duk wani mumini gwargwadon abin da ya kiyaye daga wannan abubuwa gwargwadon abin da ya samu na matsayin walittakarsa wanda ya fi kowa kiyaye waɗannan farillan to walittakarsa ta fi ta kowa matsayi ta fi ta wanda bai kai shi ba a kiyaye waɗannan farillan to sai mataki na biyu shine matakin ƙari akan abubuwan da yake na farilla to mutum bayan farilla kuma ya rika kusantar Allah da nafilfilu na filfilu na sallah na filfilu na zikiri na karatun ƙur'ani na sadaka na dukkan ayyuka na alkhairi waɗanda ba su zama wajibi ba a kansa amma kuma hanyoyi ne na neman kusancin Allah wannan shi ne mataki na gaba wanda bawa zai ƙara samun kusanci da ubangiji subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala zai so shi soyayya ta ƙololuwa har ya zanto a wurin Allah ya zama shalele Allah ya rantsuwa ce to irin wannan bawan da ya taka irin wannan matsayi ya rantsi in ya tambaye shi zai bashi in ya roƙe shi zai ansa masa to kaga wannan mataki ne na manya ƙololuwa mataki na farko kowane mumini mai takawa yana da shi gwargwadon iya abin da yake da shi duk wani mumini mai takawa wanda yake kiyaye dokar Allah yake yin farali yake gujewa haramun to yana da gwargwadon abin da ya kiyaye na haram na na abin da ya zo da shi na farilla ya kiyaye na haram gwargwadon kasan da zai samu na walittaka wanda ya fi shi a nan to ya ɗara shi a walittakarsa sannan sai a je mataki na ƙololuwa su kuma su ma a nan hawa-hawa ne waɗanda suka fi kowa su ne annabawa da manzanni a lara asihim sayyidul mursali shugaban halitta duka shi ya fi kowa a nan to haka sannan sauran annabawa ulul azumi su zo haka nan sannan annabawa har a zo kuma kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sihim abubakar as-siddiq wanda ya samu matakin siddiqiya to haka haka haka har a zo mafi wanda yake da ƙasa amma ya ɗara kaso na farko waɗanda su sun tsaye akan farali da gujewa haramu sauraka kaga ashe duk mumini da yake da taƙawa yana da kaso na walittaka shi yasa aka ce waliyi ba wai wani mutum bane can wanda yake zai ke saukowa daga sararin samaniya ko yake ɓoye a cikin surƙuƙin daji ba kasafai ake ganin sa ba a'a kullu mu'minin taqi fa huwa waliyyun lillah duk mu'mini mai taqawa duk mu'mini da yake da taqawa gurgurdan imanin sa gurgurdan taqawarsa gurgurdan walittakarsa haka alqur'ani yace ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun الذين آمنوا وكانوا يتقون إن أولياؤه إلا المتقون sauraka kaga gwargwadon abin da kake da shi na takawa da imani kai ma wali ne to sauraka wanda ya fi ka a cikin waɗannan sifofi ya fi ka walittaka har a je waliyan Allah na ƙoli na can ƙololuwa su kuma su ne annabawa da manzanni su kuma su ne suka fi kowa imani da takawa nabi yana cewa ana akshakum billahi wa ana alamukum billahi wa atqakum bih na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron sa na fi ku takawas gare shi to waɗannan wannan matakai su ne anan ibn qayyim yake ishara zuwa gare su cewa waɗannan hanyoyi da da hadisin ya faɗa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha waɗannan hanyoyi hanyoyi ne na biyar Allah subhanahu wataala da shedan yakan yi yakan zo wa dan adam ya sa shi saban Allah ta waɗannan kafofin guda da aka ambata sannan da zuciya sannan da zuciya ko dai ya zo masa ya jefa masa wani ƙuduri mara kyau da zai ɓata masa aƙidarsa ko ya jefa masa riya ko ya jefa masa shirka a zuciya ko ya jefa masa ha'inci munafici da sauran abubuwan da suke cututtuka ne na zuciya ta nan zai iya halaka ɗan adam ko ya zo ya sa shi wani abin da sa shi ya ga abin da Allah ya haramta masa kallonsa ko ya ji sautin da ya haramta masa saurarensa ko ya furta abin da aka haramta masa furta shi ko kuma ya tafi inda aka haramta masa zuwa ta waɗannan hanyoyin kuma ta hanyar ta su ne kuma zai bi Allah subhanahu wata'ala ta hanyar kyakkyawan ƙudiri ta hanyar sarrafa waɗannan gaɓoɓi cikin abin da zai samu masa yardar Allah sauraka ta hanyar ta waɗannan hanya ne za ka koma zuwa ga ubangijinka da bauta masa da ɗa'a gare shi ka bauta masa da zuciyarka da idanka da ganinka da jinka da harshenka da zamana ba za ka furta wani abu sai abin da ke tsammanin akwai yardar Allah a cikinsa za ka bushe wa dukkan abin da ka san Allah baya so za ka sarrafa harshenka wajen ambatan Allah da sauransu haka nan za ka sarrafa zuciyarka za ka sarrafa zuciyarka wajen ta ƙudurce abin da yake mai kyau ne ta ƙudurce abin da yake mai kyau ne ta zama a cikinta tana cike da tsoron Allah da ganin girman Allah da ganin haibarsa da halarto azabarsa da halarto ni'imarsa zama tana cike da taƙawa da khashiya da raja da tawakkul da a'malul qulub din ne zanto akwai su zanzan a cikin zuciya ta haka za ka samu komawa zuwa ga ubangijinka haka nan jinka ka saurari abu mai kyau ka saurari kalmomi masu na wa'azi ka saurari faɗakarwa ka saurari nasiha ka saurari karatu alƙur'ani kada zan to kaji kana sauraron batil kana sauraron kaɗe-kaɗe da raye da waƙe-waƙen banza zo ka zanto kana sauraron giba da annabimanci da gulma da sauran abubuwa irin wannan ka kiyaye kundanka daga sauraron abubuwan da ba su da kyau hakanan idanka ya kalli abin da aka halatta masa kallo duk abin da yake haramun ne a kansa ya kalla ya karinsa idanka daga wannan to ta waɗannan hanyoyin sai ka samu komawa zuwa ga ubangijinka sai ka samu kusanci da ubangijinka shi ne ma'anar kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها wannan shine ma'anarsa ba kamar yadda wasu suka karkatar da nassin ba suka ce ai in ka zama kana bautar Allah kana bautar Allah haka zama babban wali to sai ka zama Allah wai saboda an ce kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu wai Allah ya ce zai zama kai ka zama shi tare da cewa hadisin tun farkonsa yana nuna akwai bawa akwai Allah ba za su taba zama abu ɗaya ba da haka hadisin ya fara man ada li waliyan faqad azantu bil harb ma yazalu abdi wa ma ma taqarraba ilayya abdi bawana haka Allah ya kira muka bawansa بشيء أحب بشيء أحب إلي مما افترضته عليه wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilai kaga har yanzu ne bawa ne duk yadda ya kusanci Allah yana nan a bawas hatta uhibbahu akwai al-muhib akwai al-mahbub mai so da wanda yake so Allah ne yake son bawansa yana nan a matsayin bawansa wannan zamirin hatta uhibbahu yana koma zuwa zuwa ga shi dai bawan har yanzu ba zai zama Allah ba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu hu waye hu din ba shi dai bawan ba yana nan dai har yanzu a bawansa wa basarahu wa yadahu wa rijlahu har yanzu yana nan huhu dinsa shine bawan ne ba mu ga inda suka zama abu ɗaya ba wala in sa'alani la utiyanna idan ya roƙe ni kaga shi ne bawan zai roƙi zai roƙi wa zai roƙi Allah kaga yana nan a bawa kuma har roƙo yake yi Allah kuma shi ne mai bayarwa zai ce zan bashi wala in ista'azani la u'izanna in ya nemi tsari na zan tsare shi bawa shi ne almusta'iz mai neman tsari Allah kuma bawa Allah kuma shi ne mai ba da tsarin almusta'az kaga dai akwai shi bawa yana nan a bawansa har yanzu ba ji inda suka narke suka zama abu ɗaya ba har yanzu bibiyu dai ake ta tafiya sannan ya ce wa mata raddattu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min kaga yana nan akwai Allah shine mai karɓar rai akwai wanda za a karɓar masa shine mu'mini yakrahu al-maut ba ba ya san mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma ana san bata masa to amma wala budda min dole dai mutuwa sai an yi kaga dai akwai Allah shine ko mai karban ran shine mai shine mai karban ran bawa to ta ina yanzu ya zama Allah tun daga farkon hadisin har ƙarshe nunawa yake akwai Allah akwai bawansa Allah dai kuma yake yi wa bawansa shi yake yi wa bawansa ba bawansa ne yake masa ba amma saboda rashin mutunci wani ya ɗauki wani hadisin ya ce wai wai yana nuna cewa in ka narke cikin bautar Allah ka narke sai ku narke ku zama ɗaya sai a samu ittihad ittihad kamar ka zuba madara a cikin ka zuba ruwa a cikin madara kaga sun haɗe akwai wanda zai iya raba su su ba su rabu ba ko ka zuba sukari a cikin shayi za a ce ka kwashe sukarin nan ya kwasu sun haɗe sun gaure shi da ittihad to malamai da yawa sun yi bayani zuwa ga ibnu rajab a cikin jami'ar ulum wal hikam da ya zo nan sai da ya kwankwashi masu irin wancan fasara haka nan ibnu qayyim a cikin littafansa da dama ibnu taymiya haka nan yawanci duk malamai in sun zo sukan yi ishara zuwa ga waccan mummunar fassara da ake so a karkatar da mutane zuwa ga bata saboda haka walittaka shine wannan to waɗannan hanyoyi ta su ne za ka samu taufiki ka samu taufiki wajen ubangiji subhanahu wata'ala shine abin da yake cewa wala tashrad anhu min hadhihi al-arba'a kada ka guje wa ubangiji ta waɗannan hanyoyin guda hudu fama raja'a man raja'a ilayhi bi tawfiqihi illa minha ba wanda ya iya komawa zuwa ga Allah ta tawfiqinsa sai ta waɗannan hanyoyi su ne hanyoyin da'a ga Allah subhanahu wata'ala ta yadda za ka sarrafa gabanka da zuciyarka gaba ɗaya cikin da'ar Ubangiji subhanahu wata'ala cikin biyarsa wa ma shara da man shara da anhu bi khizlanihi illa minha babu kuma wanda yake guje wa Ubangijinsa da taɓewarsa sai ta waɗannan hanyoyi ta hanyar lalacewa zuciyarsa ko lalacewa harshensa ko lalacewa waɗannan gaɓoɓin nasa ta yadda zai rika sa su ba a mahallinsu ba ya rika sa su yi abin da Allah ya hana falmuwaffaqu shine ce to wanda ya samu gamdakatar yasma'u wa yubsiru wa yatakallamu wa yabtashu bi maulahu yana ji ya gani yayi magana yayi damka wato ya kama abin da zai kama ta hanyar ubangijinsa shine kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi har zuwa ƙarshe wal makhzulu yasduru minhu dhalika zalika yana ishara zuwa ga as-sam'u wal basar wal kalam wal batsh waɗannan abubuwan duka idan mutum tababbe ne su kuma ba zai dogara da kansa da san zuciyarsa ba ta hanyar neman taimakon ubangijinsa ba da kuma bin dokarsa ba a'a ta hanyar san zuciya zai sarrafa waɗannan gabobi to nan da kuma sai sai zama tababbe a gurin Allah sannan mala ya ce misalu tawalludi ta'ati wa nubuwiha wa tazayudiha misalin wato faruwar wato da'a da'a ta ubangiji biyayya ga Allah da haɓakarta da ƙaruwarta ka masali na watin garastaha kamar ɗan dabino ne wato ƙwalluwar dabino ce da za ka shuka fasarar shajara ta fito ta zama itaciya sun ma'asmarar sannan sai ta ba da ‘ya'ya fa'akalta samaraha sai ka ciro waɗanda ‘ya'yan ka ci wa garasta nawaha ka fitar da ƙwallon ka sake dasa shi ka sake shuka shi ya sake ƙara fitowa ya zama itaciya ka kuma cirar 'ya'yan ka kuma ci ka kuma cire ƙwallayen ka kuma dasa su sake fitar da wasu 'ya'yan fa kullama asmara minha shay'un jalaita thamarahu duk sanda sai 'ya'ya zaka kwashi 'ya'yan ka ci wa gharassa nawahu sannan 'ya'yan ƙwallayen kuma ka sai ka sake dasa su ka sake shuka su haka aikin da'a yake hauhawa yake haifuwa ya tawalat yana karuwa yana karuwa yana karuwa ita hasana a koyaushe tana haifar da hasana ‘yar uwarta da mutumin da yake neman shirya ya rike shirya to shirya za ta yi ta haihuwa ne wallazi na ta dau za da huda wa ta humtakwahu zarar ka shirya ka yi aiki da wata shirya to wadda shiryar kuma a dalilinta sai Allah ya ƙara maka wata shiryar a dalilin ta sai Allah ƙara maka wata shiryar so don haka alhasanat ta tawalat duk wata hasana ta'ti ba'daha hasanatun bayan ta sai ga wata hasana aw tatawalladu minha hasanat wata hasanar za ta ƙara haihuwa daga wannan hasanar kamar yadda Allah yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima to lau annahum fa'alu ma yu'azuna bi da a ce za su yi aiki da abin da ake umartar su da shi ana gaya musu a wa'azi la kana khairan lahu da yin aiki da wannan wa'azin ya fi musu alkhairi wa ashadda tasbita sai kuma fi da ba su jajircewa da kakwa akan addinin Allah ashadda tasbita wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima to inda kuwa sun yi hakan in ji Allah ce to sai mu ba su kuma lada mai yawa sannan mai wala hadaina hum siratal mustaqim sai kuma ƙara shiryar da su tunda an musu wa'azi san dauka sun yi aiki da sai kuma ƙara musu wata shiryar shine wala hadaina hum siratal mustaqim kaga hasana ta haifar da da hasana duk sanda kai wani abu mai kyau to sai kaga bayan sa wani abu mai kyau ya faru kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم saboda ka littafin Allah rike riko da shi da aiki da shi zarar ka rike shi kai aiki da shi to sai kuma ka ga yana ta ƙara maka yana ta janka zuwa ga wata shiriyar yana ta zanka zuwa ga wata shiriyar shi yasa har kullum a sallolinmu ga shi ibada ce kitse kana yi bautar Allah ce ibada mafi girman ibada ita ce sallah amma a cikin kana cewa Allah ya shiryar da kai mana ya ƙara maka shiriya akan wannan shiriyar da kake kai ya ƙara maka shiriya akan wannan shiriyar da kake kai saboda ka duk sanda kake aikin alkhairi to in dai ka yi shi yadda Allah yake so to ƙara maka ƙarfin gwiwa yake sai kai na biyu sai ka kai na uku amma in ka kayi aikin alheri kuma daga lokacin ka daina to akwai matsala anya an karɓi wancan na farko kuwa inda an karɓi shi ya kamata ya haifar da na biyu ya haifar da na uku na biyu ya haifar da na uku su yi ta hawa kamar yadda su ma as-sayyi'at muna na ayyuka su ma haka suke haihuwa sanda mutum yayi wani abu na laifi in bai tuba ba to wannan laifin zai haihu ne ya zo da nabiyinsa ya zo da na ukunsa ya zo da na hudunsa haka zai yi ta hawa kamar yadda Allah ce falamma zagu a zagar Allah kulubu yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu ma'ana dalilin karkace wasu sai wata karkatar ta same su haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم yayin da suka karkace sai Allah subhanahu wataala ya kuma karkatar da zukatansu wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wa nuqallibu absarahum af'idatahum wa absarahum muna jujjuya zukatansu da gannansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su imani da shi a karan farko ba wato rashin imanin da suka yi na rashin imani a karan farko da suka yi ya jawo miki ta jujjuye zukatansu da kama lam yu'minu bihi awwala marra nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun da za mu wasu cikin shishigin su suna fagamniya sauraka duk wani aiki da kirki zai haifar da aikin kirki bayansa haka nan mummunan aiki zai yi ta haifar da munanan ayyuka bayansa kamar yadda ya zo cikin sahihai da hadisin abdullahi dan mas'ud da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا كذا Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina horarku da gaskiya domin gaskiya tana jagoranci zuwa ga ayyukan alkhairi gaskiya tana sa mutum ya zanto mai ayyukata alkhairi ne sannan ayyukan alkhairi kuma suna kaiwa zuwa ga aljanna nabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya har sai an rubuta shi mai gaskiya a gurin Allah hakanan ya ce na hane ku daga ƙarya domin ƙarya tana jagoranci ne zuwa ga fajirci fajirci kuma yana jagoranci ne zuwa ga wuta tun ba zai gushe ba yana ƙarya yana cikin dadan ƙarya har sai an rubuta shi babban makarici a wurin Allah saboda haka kowane aikin alkhairi in ya samu karɓuwa to daga cikin sakamakonsa shine ya haifar da wani alkhairi irinsa to shine anan ibn al-qayyim yace falyatadabbar al-labib hadha al-misal ce yace yawa yace wa kadhalika tada'i al-ma'asi hakanan saban Allah su ma suke kiran junan su hakanan su ma suke kirawo juna ce falyatadabbar al-labib hadha al-misal mai hankali ya tsaya yayi tunani akan wannan misali fa min thawabi al-hasanati al-hasanatu ba'daha yana daga cikin sakamakon kyakkyawan aiki shine wani kyakkyawan aiki biyo bayansa wa min uqubati sayyi'ati yana daga cikin uqubar mummunan aiki as-sayyi'atu ba'daha wani mummunan aiki ya biyo bayanta to wannan shine abinda ibnu al-qayyim alaihi rahmatullah ya kira da tawalludut ta'at da kuma tada'il ma'asi tawalludu ta'at wato da'a tana haihuwar da'a da'a tana haihuwar ta'a sai ta haɓaka sai ta haɓaka sannan su ma ma'asi haka suke haɓaka suke ta haɓaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mace zukata guda biyu zuciya ta farko abiyadu mithla safa da bai ce fara kal kamar falalan dutse wanda yake amlas babu wani abu na datti da zai zauna a jikinsa saboda kyansa ɗayar kuma annabi ce aswa da murbadan kalkuzi mujahiyan la ya arifu ma'rufan wala yunkiru munkar za ta zama bakakirin za ta zama bakakirin kamar kofin da aka karkatar da shi ko aka kifar da shi ba abin da zai zauna cikinsa da abin da za a zuba zai zube sauraka alheri ba zai shiga ba sharin da yake ciki kuma ya zauna kenan ba zai fito ba za kifi an kifa an kifa shi abinda yake ciki ba zai fito ba abinda kuma yake waje ba zai shiga ba sauraka yana daga cikin hisabin da mutum zai ke wa kansa shine ya duba ya gani ayyukansa na alheri ayyukansa na da'a ga Allah karuwa suke ko raguwa suke tanan zai iya bawa kansa sikeli ya auna tafiyarsa zuwa ga Allah ya take shin ayyukansa na alheri baya suka ja ko ku gaba suke in suka za gaba to yayi albishir da wannan cewa ayyukansa suna samun karbuwa a gurin Allah shi yasa yake ganin sakamako ubangiji yana ta ƙara buɗa masa hanyar alkhairin kuma yana ta yi amma in ya ga kullun jiya ta fi yau kullun abu yana ta ƙara ja da baya to ya tsaya bincike kansa akwai matsala Allah ka kiyashe mu lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi